الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata sha uku ga watan shida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da shida ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin ainihin tofatul hukam fasilun fita da izaujaini umayul haƙu bihi wannan fasali zai karantar da mu rikici da ya faru tsakanin miji da mata shine ta da'i ko wanne ya yi da'awan sabanin abin da ɗan uwan shi yake da'awa da kuma abin da ake riskarwa da shi amma wannan mayar haƙu bihi malamai suka ce bai dace da nan ba saboda ta da'i zaujaini ɗin kawai ya kawo الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر مهر والنكاح عرفا فإن يكن ذلك من قبل البناء فالقول للزوجة قد تعينا مع اليمين إن تكن لم توجري وآكد يهجرها بها هري وبعد ذا يعلب زوج أنكرا ثم يكون بعدها مخيرا في دفء ما كان عليه القسم أو الفراق دون شيء يلزم نعم. وإن ترابيا على النكاه ففي الأسيه الرف للجناء وفي انفساق حيث حيث يفقد الرداء بطلقة واحدة جرى القضاء وتأخذ الزوجة مع نقوله ما يقتديه الهلف في هلوله نعم. والحكم في عقول كل منهما bima bihi ba da yamini hukim tsayanan ko? azzauju wa zaujatu miji da mata mahammak talafa duk lokacin da suka yi saɓani fi ƙadiri maharin in dai saɓanin cikin yawan kuɗin sadaƙin ne abinda zai ba ta sadaƙin akan yawan shi suke saɓani wani kahu urifa amma kuma auratayyan ya tabbata an san sun yi auren wato dama saɓani tsakanin miji da mata yana faruwa abubuwa da yawa wani lokaci ana saɓani akan shi kan shi auratayyar shi ya ce matarsa ce aure ta ita ta ce bata san shi ba ko kuma ita ta ce mijinta ne ya aure ta yake so ya gurbe ba ta kuɗin ta sadaki ba shi kuma yake cewa babu wannan wannan hukuncinsa daban ba a kan shi muke magana ba yau auren an tabbatar to wani lokaci kuma sabanin zai iya faruwa wajen kuɗin sadakin an zo biyan sadaki sai a ce ai abin da muke yanke dubu ɗari biyu ne shi kuma miji ya ce shi sam dubu ɗari aka ce mara gashi an yi auren lokacin da aka zo biyan sadaki sai rikici ya faru akan yawan kuɗi wani lokaci kuma zai iya faruwa akan nau'in nau'in abin da za a ba da sadakin an tabbatar da yawan amma nau'in ake saɓani wani lokaci kuma na iya saɓani akan sifan abin wani abu ne shi ya ce kaza ita ta ce kaza duk za mu zo kan shi to wayannan abubuwan je ire-iren su za mu karanta a nan shi ne ya ce wani kawo urifa auren an riga an san an yi shi amma yau ana saɓani a yawan kuɗin sadaki ne to yanzu a nan fa'in yakun zalika min qablil bina idan wannan rikicin ya faru ne kafin a yi kwanan aure, falƙaulu lizzaujati ƙatta ayyana. Yanzu magana za mu miƙa ta ga matar ne ƙatta ayyana hakika magana ya ayyana cewa na matar ne. Ka san a kullum alƙali idan ya zo zai alƙalanci dole mun ce tamyizu halil mudda'i wal mudda'a alaihi ko dole ne sai ka bambance waye mudda'i waye mudda'a alaihi saboda mudda'i shi zai fara magana mudda'a alaihi shi za a tambaya abin da ake kara in yayi inkari sai a nemi mudda'i ya ka shaida idan mudda'i bai da shaida mudda'a alaihi ya rantse ba shine ka'idar ba to yanzu miji da mata suna rikici akan yawan kuɗin sadaki ita ta ce dubu ɗari biyu ne shi kuma ya ce dubu ɗari ne to yanzu waye mudda'i waye mudda alai sai mu ce yaushe ake rikicin kafin ai kwanan aure ne ko bayan kwanan aure ne in kafin ai kwanan aure ne sai mu ce matar ita ce mai ƙara mijin shi ne wanda ake ƙara saboda za mu kaddara kamar ba'i ne da mushtari ita ita ce mai siyarwa ta siyar da ainihin abin nan ta sayar da ainihin tsokan jikinta ne shi kuma shi ne mai saye da wannan kuɗin sadakin sai mu ce yanzu magana nata ne ma'al yamini tare da rantsuwa ta ce dubu ɗari biyu ne shi ya ce dubu ɗari ne ya sai mu ce to hajiya za ki rantse billahi lazi la ilaha illa huwa dubu ɗari biyu ta ce bismillah ka qur'anin za ta rantse aka zo ta yi alwala aka raya ta mata qur'ani ga masu ɗaukan salati da wai ba haka ake a kotu ba a zo in ya rantse a ɗebi salati saboda in ƙarya ne to duk aka zo sai ta rantse amma ko yanzu ba wannan abu in ta kullum tujari ka san da wai wata rana wai wani ya rantse ya zo unguwan nan ana shiga sahun sallah wanda ya ga shi da ce muka su hali da ya ce qur'ani to ka san mutum ƙarya yake din irin wayan abubuwan ba zai ana shi ainihin rantsuwa ya ce wa billahi ya kunul haliku shi rantsuwa dai da Allah ake yi wayan abubuwan duk hanyoyi ne na hikimomi na cewa mutum ƙarya yake kaga ba zai yadda yi ba.
Na a makawartan su ba su gefen su daban ne a arewanci.
Ko a makawartan masu rantsu.
Wanda ya rantsu ya rantsu ya ya rantsu.
Eh ba za mu ne shi a cikin jama'a za a ci a kai ciki. Saboda kare ta wa mutane. To haka an ce ba da yanzu ne abun ba yake da ɗan sauki amma da ba an ce wani a kotun ma yake samun matsala. Wani za a ga a kotun zai birkice wani ma za ka ji an ce da ya shiga ban ɗaki sai ya yi kashin hanjinsa wani mai da haka ake tafi. tafiya saboda haka rantsuwa ba karamin abu bane mal yamini in ta kullum ta juri shi yasa ko a shari'an ma aka ce mutum zai iya fansar rantsuwa ko yana da gaskiya kana da gaskiyar rantsuwa ta kama ka kana iya fansar rantsuwan ku yi sulhu ka kira shi wani eh ni dai kam gaskiya na san abin da kake karan nan na san gaskiya ba ka bi na amma tun da rantsuwa ya kama in ka yadda zan baka abu kaza mu warware ya yadda kai ka bayar ya halatta kai ka bayar sai dai shi din kuma ya ya halatta ya karba in ya san ba shi da haƙi bai halatta ya karba ba in ya karba ya yi zalunci amma kai kam ya halatta ka fanshi wannan rantsuwar ma'al yamini tare da rantsuwanta in ta kullum tujari idan ba hajjire to ma'ana ita rashidiya ce ba mahajuriya ba ce to idan mahajuriya ce fa wa aqidun yahjuruha biha hari wanda ya ɗaura auren wanda kuma shi ne ya hajjere ta hari shi ya fi cancanta biya da wannan rantsuwa ma'ana shi ya cancanci wannan rantsuwan misali yarinya karama ce akwai babanta ko wani kanin babanta ko wani babban yayansu shi ya wuce gaba ya aurar da yake da shi aka yi maganar sadakin yau da aka zo biya sai rikici ya turke mijin aka ka dubu ɗari shi ya ce sam dubu ɗari biyu muka yi to yanzu shi zai rantse kuma yanzu ka san bambanci tsakanin rantsuwan shi da rantsuwanta ita rantsuwanta in ta ki rantsuwa ta ce ba za ta rantse ba shi mijin ya rantse to dole za ta haƙura da auren da wannan dubu ɗarin amma idan shi akid din ne shi majure wanda hajirin nata wanda zai tsare ta idan shi ne ya ki rantsuwa za mu tabbatar da aure da kuɗin da mijin ya faɗa kuma shi zai cika kaga bambanci in ita ta ki rantsuwa to dole za a bata abin da mijin ya faɗa dubu ɗari dole ta haƙura ta karɓa amma idan shi ne jagoran nata ne ki rantsuwa kaga dama za mu ce ai kai ka takaita dama ai an ce kar ai sai da shaidu kai ne ka kisa abin ka kisa shaidu ku kai da kai sai shi kuma yanzu rikice turke saboda kai ka takaita abin da aka ce tun da ka ki rantsuwa kai zaka biya ta kuɗin ta yawwa yanzu sai shi muke kadarin shi kuma wannan wanda ya ki rantsuwan wanda ya jire tan sai kadarin a hada ba ta kuɗin ta shine waqidun yajurwa biya hari wa bada za To bayan wannan rantsuwan nata ya za a yi ya halifu zaujun ankara, shi mijin da ya yi inkari shi ma sai ya rantse. Yanzu misali, an ce ta rantse in ta rantse ba wai ba kawai daga ta rantse za a ce ka kawo kuɗi ka biya ba, ai kai ma ka yi inkari ne ita ma ta yi inkarin abin da ka ce yanzu za ta fara da rantsuwa. Idan ta rantse sai mu juyo kan shi mijin a ce ya kai akramakallahu kai ma za ka rantse in ya ce zai rantse shi ke yana da damar ya rantse shine uba da za bayan wannan rantsuwar nata ya halifu zaujin ankara shi mijin da ya yi inkarin abin da ta ce har ta yi rantsuwa kai shi ma mijin ce ya rantse kaga ta rantse ya rantse ko to sun mai kunu ba da ha muhayyara sannan bayan ya rantse sai ya zama muhayyara abin ba wa zaɓi cikin me fi dab'i ma kana alaihi alqasamu cikin koye ba ta abin da rantsuwan shi ya tabbata a kai awil firaku ko kuma a raba auren duna shay'in yulzamu ba tare da komai yalzamu da zai lalace shi ba wato yanzu misali zaka tambaya me yasa zai rantse tunda ai matar ta riga ta rantse me yasa tunda ta rantse me amfanin ainihin rantsuwan shi sai mu ce amfanin rantsuwan shi in bai rantse ba ko ya ce baya yin auren ta cire min salaki mun gane yanzu kaddara da ta rantse sai yace shi ba zai rantse ba to ban ba zai rantse ba ko ya cika mata kudin ta cip aure ya tabbata in ma baya yi ya zama ya sake ta kenan ya biya ta rabin sadakin ta to amma in ya rantse za a bashi zabi ko ya cika mata kudin ta cip yadda ta rantse ko kuma in baya so shi kenan a bar auren ba ko kobo da zai biyo shi kaga rantsuwa ta mar amfani in ko ya ki rantsuwa to fa abin da ta ce dole zai biya in baya son auren ma dole ta ci rabi shine amfanin rantsuwan shi ita kuma amfanin rantsuwanta shine wannan cika mata kuɗin da za a yi kaddara da za ta ki rantsuwa shi ya rantse to dole ta karbi abin da ya ce amma wannan rantsuwan nata ya sa in dai yana son aure dole a cika kuɗi shi kuma amfanin rantsuwan shi ya sa in baya son aure zai tafi wa kokobo kaga kowa rantsuwan shi ya mara amfani ke shine fi dabi ma kana da kasamu aw il firaqu duna shay'in yarzau to wa in tara da ya idan da sun tirke ba mun ce in yaƙi za a raba auren ba to da ya tirke din yaƙi har an kai ga cewa za a raba auren sai suka yi yarjejeniya alal nikahi a bisa auren in ma ita ce ta janye ta ce shikenan ya biya abin da ya ce wa'in ma shi ne ya ce shi kenan a bar maganar zan cika kaga sun yi yarjejeniya kenan ko to fafil asahi a cikin magana mafi inganci arrafu lil junahi an ɗauke wannan laifin wannan rikicin da suka yi shikenan kawai su je zauna a auren su wato nan abin da ya ce ayyasa ya ce fabil asahi akwai qabilul asahi kamar imam sanun shi ya nuna cewa matukar idan ba su yi yarjejeniya ba kaga suna ƙin yarda kawai za a ce a ɓata auren ko to shi kenan in dai suka tire suka kai matsayin da za a ɓata aure ko da daga baya sun zo sun yi yarjejeniya ma wannan auren ɓatacce ne sai dai a yi sabon aure. To amma magana mafi inganci in dai suka yi yarjejeniya aure zai inganta kaga shi ya kiyasta da kaman ainihin li'ani ne. Kaga li'ani ana gamawa ba sai alkali ya raba auren ba. Su kuma wannan sun kiyasta da cewa duk ɓataccen aure baya ɓaci sai idan hukuma ta ɓata. kun yi abin da aure ya ɓaci to yanzu auren ba zai ɓaci ba sai an je hukuma ta ɓata sannan auren ya ɓaci. Wafin fisahin nan ba in sun yi yarjejeniya za ta batar da aure ba to wafin fisahin idan kuma ya kai ga a raba auren fa da ta rantse ya rantse aka ce yanzu kana da daman ko ka biya ta kuɗinta ko a raba auren ba za ka bada koko ba yace shi ya zaɓi a raba auren shi kenan ya haƙura ba to wajen raba auren ba ɓata aure za a yi ba har su yi kadu rida yayin da aka rasa yarda dama an sun yarda za a tabbatar da aure to yanzu an rasa yardan shi ya ƙi yarda ita ta ƙi yarda ka ga za a ɓata auren ko to yanzu ya matsayin ɓata wannan auren biɗal katin wahidatin jarar ƙaba yanzu hukunci ya gudana da shika ɗaya a tsakaninsu ka san akwai bacin aure wanda in ba a kwanan aure ba babu shika to irin wannan auren idan ya kai ga a bata shi to za a bata shi ne bidal katin wahida ce da shika daya alkali ka bata auren kuma akwai shika tsakanin su koda nan gaba ya je ya aure ta kawai ya tabbata matar da ya aura ne ya saka yanzu ya aura akwai shika daya a tsakanin su ba irin wa'incan bacattun aure wanda an bata za a ce ba zancen shika ba to mu je kanan za mu kwan? eh wata kuzu zauje tuma nukuli eh sabon magana ne ko sai mu tsaya yadda dai abu ya kan guda goma ne wanda ya kunshi abin gaba ɗaya